الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أما بعد يا مسلمين musamman na wannan alwa da kuma wanda suke jinmu daga nesa a cikin wannan abin magana da ne mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode wa Allah madaukakin sarki da ya ba mu iko muka kawo wannan rana da muke ciki a wannan lokaci mai tarin albarka da muka yi azumi na ramadan muka sha ruwa kuma aka haɗu a wannan masallaci mai albarka domin karanta daga cikin tafsirin alkurani mai girma a cikin littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauka da shi ga shugaban halitta Muhammadu Rasulullah duk abin da ake karantawa a duniya ga baki daya to littattafan da aka saukar daga Allah saukaku kutuba samawiyar kenan su suka fi kowanne a cikinsu kuma alkur'ani shi ne mafifici mun yi magana kan fadalan alkur'ani bayan lada mai dubbin yawa na karantawa da sauraronsa to shi alkur'ani ya kai cewar kallon ma lada ne ka je ka nemi alkur'ani ka zamuri mai tsarki ka zauna ka yi alwala ka ringa budewa kana dudubawa ba kama iya hada bakin mama kuma ka rika manta ko ka iya kuma ba karanta ba kai duba da an biya ka ladan duba ka karanta ka iya ba ka lada da ake bai mahiru ka karanta kana hada baki da yar a baka alin ka ladan aka bai mahiru don wannan al'umma ta tafi tare ta gudu tare ta tsira tare don kuma aka ce duk wanda ya kanta a ɗari a ƙur'ani kullum iya cikin manyan malaman Qur'ani manyan masanan Qur'ani manyan hadiman Qur'ani iya ciki aka yi wani ba zai iya baya aka ce to da ni tura mana wanda za ta kai da dari din karantawa kullu sai wani ma ba zai iya hakan ba to da mu ko sura bi mana ko uku kaman wasu a mun mun haka aka je wani ba zai iya hakan ba ma ran aka ce lissafi har ya haya annabawi ya shiga cikin malamai da suka ba da gudunmawa a yanda za a yi a yi wannan aikin sai ce ai Allah la kalli da za a ce mutum musulmi gulbo ya iya ko ko ba ya ya ya je iya ma ko ya iya wata kawai sai dawo ya tare a gurin sai da mana kan na gulbo 25 to ai ayoyin da hudu ne hudu hudu da 25 kuma 100 ne to da sai Allah ya rubuta shi ciki a ce to yayi wannan ba ma da shi ba aka za cikin manyan ma'adan duniya masu hidima a Qur'ani aka ne shi ma hadimin qur'ani kullum aya ɗari yake karanta a qur'ani eh abinda za a masa kirari ke ana da buƙatar yi yau da kullum saboda haka muna jan hankalin mutane wani a gidanka duk abu na morewa kan akwai amma babu qur'ani kai wani ai ya kai ai gori ai mai da aliyu ma ya yi gori akan cin toko ya ce fa'arin kun ma'arin ya ce ya kawo lamarin min ajiyar da ami daga ga abin kunya abin gori mutum ya zama bai samu ilimi ba ya rasa arziki saboda cin abinci kullum ya goce yake malamai sun ce wanda kullum sai ya goce ba zai zama malami ba inda mutum kullum sai ya goce kare da toje ba yake ya kai to in dai goce kullum ne ya hana shi zama malami an yi abin kunya ya ci kima mana eh ya bari haka ya zama malami to saboda haka muna jan hankali da ya kamata a ce muna hidimtawa ga Qur'ani da mutum malami zai zauna wajen ya kansa ayoyi da yawa wata ran ya gama da ido goma wata ran ashirin wata ran talatin wata ran fiye wata ran kuma ba zai yi ba to ba daga cikin masu hidimantawa ƙur'ani kullum wanda aka wara mai yi kullum ya wari abin da zai iya shi ne iliminsa iya abin da allah ya biyar maka shi za ka ɗauka to ya zama shi ne naka na kullum in ka ƙara a kai mako ko ran da ba ƙara ma wannan dai ya zama naka in ba jinya kullum sai ka yi to ran da jinya da hana ka kuma to allah zai rubuta maka ka yi saboda haka a mai da hankali da wannan to za mu bai ɗan wa hakuri wa Allah wasu suna biye da mu jiya sun ji inda muke karatu ya mun yi karatu a can wato cikin zuwa tauba yau kuma dai gashi muna cikin lambi ayi sakamakon an samu mitik a inda aka kwana bara a karatun na wannan masallaci mai albarka to saboda wuraren da muke karantawa daban to lambar da muka saba mu sa suna ba sai ta ɓace mana amma da yanzu an ba mu shawara cewar inda muka kwana bara a wannan masallacin ƙarshen da ne a yi kuma zura ce mai falala wadda cikin aljanna ma za a karanta ta kamar matsayin rera waka amma ta shan daɗi ta ni'ima ta godiya akan abin da Allah bai wa mutane na shiga aljanna za a rera su tare a karanta ta a waƙe ta mutane su ji wasu ji daɗi to daga nan magangaro yau karatunmu idan Allah ya so za mu da da sura da ake walakabi suratul anbiya'i wannan sura ce da aka walakabi surar annabawa wanda aka yi jumla fi alaihi salam wa min surar da ce duka fi al-anbiya'u a wannan surar da aka ambaci annabawa a cikin ta wa yakullaha majiyatu gaba ɗayanta a maka ne komai nasu na maka ne ba ta da ko aya da ta madina ayatu ha ayoyinta ya tuma ida ashara ɗari da sha ɗaya dama alƙur'ani surorin da biyu ne masu aya ɗari da goma sha ɗaya ana yawan addu'o'i da su ana roƙon Allah akan abubuwan da suka shafi falala na mu'amalar jama'a kamar kasuwanci da auratayya ana idan mace ta rasa aure ma ana rubuta mata waɗannan surori guda biyu amma wata yi kunje gidan alaran ma domin surori biyun har da su ake za a dauki aya ta farko a suratu yusufa a rubuta ta sai a dauki aya ta farko kuma a surun lambiya ita a rubuta a gaba sai a dau aya ta biyu a cikin yau sai a rubuta yara wata biyu a cikin lamya ta a rubuta tun da ayoyin su da dai in kai bisu na kai rubuta su a sarki haka sai su kare tare to sai a wanke sai a sha ga wanda yake da bukatar jama'a ko a gauro shi ma yana rubuta ko a rubuta wanda don ya samu mata ta gari ko gauruwa ko tuzuru ko tuzuruwa da 'yan kasuwa har a rama kuma masu aiki ba za ka yi rubuta eh ka ce Allah kawo mutane ba su kawo sadaka eh ka ce Allah kawo masu kawo sadaka da ɗan kauri kauri yawa sannan wannan sura tana da kalmomi a cikinta kalma dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da takwas a cikin wannan sura kalma in ayi magana da aka gane ta guda ɗaya ita ake cewa kalma to kalma daban-daban a cikin surar kalma dubu ɗaya ne da ɗari ɗaya da talatin da takwas tana da harfofi kamar haka harafi dubu hudu da ɗari takwas da harafi sittin su ke cikin wannan sura wadda za mu karanta ta idan Allah ya yarda bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce ikraba lin nasi zabu nasi anan mutanen maka wato masu mutum tashin alkiyama su mutum maka wato ba da imani suke aiki ba suke aiki da dan wani dan gajeren hankalin a tunanin su mutum in ya mutu ma in dai tabbar ya mutu to sai dawo raye ballantana a ce da ya mutu ya kumbura ya rufe ya wari ya fashe ya watsi ya zama ƙasa kashin ma ya daɗe ya tsaitsaike ya rarrabu jijiyoyin su ma suka waɗe kashin wadar shi ma ɗan daɗewa ya niƙe wani kashin ma ta daina ganin sa in daɗewa ta kai daɗewa to wannan ne zai dawo mutum a ce za a tambaye shi me ya a duniya bayan ya zama ka maluyin ina mu jarami mu waye zai iya raya kashin da ya jijjige ya ninnike wa zai iya wannan abu Allah ya tafi da can yace qul yuhiya alladhi anshaha awwala marra kaga mu da rasulullahi kace wanda yayi gashin san da babu gashin shine zai iya wato mayar da gashin bayan ya zama babu shi mutum din daman ba alai ko shi amara kuran ai daga babu ne daga babu ne an ce mu daga adamu adamu daga ne daga kasa da kasar akwai ne kasar ma akwai lokacin Allah bai yi da babu ba sai daga babu ne idan ka duba mu sauran wani haka da ake hada da su masara su shinkafa a kwaba a gina mu shi ne zaka yi Allah ya gidi abin da ake kwakwaba wannan muke ci min nurfatin namsatin natali wajen na zama yan basiran shi Allah yake nuna gwaninta ya kamata a san wannan Allah subhanahu wata'ala ya da aka ɗauki iri za a yi shuki aka je aka tona cikin ƙasa aka zuba Allah ya to a antum tazarahu lahu am nahnu zarihu ku kuka tsoro da shi ko mu ba ma yadda na kai mamaki irin abin da yake da hanci galibin kuma ba da hanci da amma akwai abin da hancin ka aji irin su wace irin su gida irin tsiron yake gashi nan aji ana kallon da to da Allah ya gano shi ga burgawa kake fa wani ya kalli nan wani ya kalli nan wani gabar wani yamma wani ma cikin kasan ya kalla amma duk Allah zai juya sai mota su kalli sama ba mai tsira a kasa duk da ya juya su juya su kalli sama da su tsoro su zama ciyawa ana kai wannan gona ta kyau kuma ciyawa ce wannan ciyawa idan Allah wanda wajen sarki yake fitar da tsaba a jikinta bima ya kula nasu wala namu daga abin da mutane za su ci da karan da dabbobi za su ci to idan Allah ya fito wani abun daga babu tsoro nan gaji nan wannan abincin shi za a ci ila ma hada da kayan miya iri kala daban-daban daban-daban duka a hada a takuda a dafa a sa a kwano a ɗauko cokali a sake motsawa a takuda a takuda a ɗiba a dura a ciki shi Allah yake tattacewa ya yi abin da ya zo ya zubar da wani ta wajen fitari ya zubar da wani ta wajen bayan gida wani ya tafi a wajen da ƙarfi yake wani ya tafi a inda ƙiba take wani ya tafi a inda jini yake to wanda ya tafi a inda jini yake to wannan abu shi Allah mayar jini shi kuma jinin shi Allah ya mayar maniyi maniyin shi Allah ya mayar mutum kake wa Allah gardamar yadda zai iya mai da kai bayan baka nan Allah yana sawa shi Allah subhanahu wata'ala bai nemo wani abu a wajen wani duk kayan shi nashi ne dama ya halishi inda za a zuba kaman kalkon mata inda za a toya mata kaga kuma mu kuma a mu kuma da bamu kai komai ba mai mata ba ya take sarrafa kalkon ba mai tuwo ba ya take sarrafa to tukunyar ba sai ta je ta zo tukunya wani guri to amma Allah shi ya kera uwa ya kera uba ya gera mahaifa da duk kayayyakin da za a zo a yi abin da za a yi mutum ya zama sannan allah ya ɗabi wannan ruwan daga cikin jini ya ƙaddari zuba shi a cikin mahaifa sai zama mata ta samu juna ya kwana arba'in yana ruwa ruwan in ya kwan arba'in ya zama jini jinin in ya kwan arba'in ya zama tsoka tsoka in ta zama arba'in ta zama ƙashi fakasaunar idama lahaman Allah ce kashin sai mu halicci wani nama daban ba wancan naman na ɗazu ba na ɗazu kan ya zama kashi sai mu rufe wannan in ji Allah su ma aisha ana karkar nakara sai mu mai da yi wani halitta da muka ga dama abubuwan da yusuf rufin larami kai bai sha in an ga dama a halicci farin mutum kamar yalan nan in an ga dama a halicci baki tsadik da abu kala da idan an ga dama a halittu dogo in an ga dama a halittu gajere in an ga dama a halittu mai manyan gaba ta wuce girma in an ga dama a halittu umbararre da abu iri daya a aishi musulmi a aishi kafin da abu iri daya Allah ta haifa kaddar na ce anan muka nuna gwaninta eh inda Allah ba eh ba kaddar na eh muka nuna gwaninta fa ni mal qadirun ce malalla da mu a su nuna gwaninta to ga yadda Allah yake mutum dai abu goma sha biyu ne aka hada ake cewa mutum uku daga babansa uku daga mamarsa shi da kenan shi ne daga Allah sarkin sarauta aka hada mata da goma sha biyu zama mutum kamar ka ce da ƙashi da jijiya da farko na ubansa da nama da fata da gashi cikin uwarsa an same shi amma ai kaga baya ci baya gani baya magana baya da tunani baya da hankali baya da rai wannan duka wasu shafi uwarsa da ubansa ba a wannan ala ne ba shi kyauta da aka hada ne aka hada mata abu goma sha biyu zai mutum to Allah mai gwaninta ne shi da ya gan shi zai dawo da shi to yanzu a lokacin da aka zauka ta ce ya ma sauran ɗan kaɗan dam idan an kwatanta abin da ya wuce wa duniya ma'aikin ana ce da zuwan ga duniya da zuwan tashin alƙawa ce ka hatari sai miƙe ya musa biyu ce ɗere ne da ƙyar da ce zaman kaɗan da kiyama ta riga ne ina zuwa bayana ba abin da zai sai kiyama abin an riga an ce lokacin can a baya mai tsawon gaske lokacin da za a shuka alkama a rana ɗaya saboda tsawon yinin alkaman ta zo ta girma a mata noma ta da kai da yaya ta nuna a yanke ta su ci ci abinci a yi ne bai su ci da irin wannan yini ne wani yake shekara dubu dubu a irin wannan yini to a yi sun canye abu mu dai ga wannan dai ba a ce ba mu zo ba dai amma dai sun cinye abu in za mu yi ƙauya ma mu yi ƙauya an kace ba za ka yi ƙauya ma ba morewa za ka yi ba a da dai wani sai shekarar ɗari bai ta ko mura ba saboda lafiya kai kuma yanzu ga nan kullum dai mun san kwaya gari ba lafiya ya gina ita lallata ga wai ana duba ka babu lafiya to kaji a kiyama ta riga ta zo ikidar ba da ta hadu ta zo karuba ta zo kusa kusa ne na zo mutane hali maka da mutane maka mun ke lulbazi masu musun tashi a kiyama kitabu ne zabin nasu gashi ya zo yawmal kiyama shine ran kiyama wa wani gabalatin suna rafkare ano gaba da suna ga kaman ba abu ne wanda zai yiwu ba sai ga shi kuma ya zo yawa suna ganin abu ne wanda ba zai yi ba sai ga shi ya zo fa homo rudun suna bujire an ta ahu bil hubati wa shiri ba na zuwan wannan rana bil iman da bangar gashi shirin zuwan kiyama ana yin ka ne da imani ma din ne zikirin rabin mudazin bai zuwa masa ga ubangijinsu wani an bato sabo sai an ba sai an wannan abun ya zo wannan abun ya zo ai lafzin qur'ani lafazin qur'ani ba zai zo ba illan sama uhu fatin su yi sauraron sa wa hun yana bu amma kuma suna wasa suna wasa an ji Allah ya sadu na suna irgili la ya dan gulubum duka dan sun rabkana inda Allah an ma'ana ga barin ma'anan alqur'ani wa zaruna da wallazina zalamu za dan kabuci ne wannan kafirai azzalumai sun gana da magana amma a boye a boye suka gana sai suka je alhala wannan da annai mamar suke suka je sun wannan bai zama ba illa bashar mithlukum fa ce mutum ne irin fa ma ya ta bihi sirrun don haka abin da ya zo da shi kuma tsafi ne haba ta tuna sira yanzu za ku zo wajen tsafi tattabi kuna ku bi tsafi wa an tuntu bisu kuna kallo da idanunku ta alamu da kuma kun san an da wasirun siri ne za ku idan ku bi ya duka ciyawa wannan abin da kafirai suke ziga juna da juna kenan akan alkur'ani waɗannan su ci qur'anin tsafi ne wadansu ce wanda ya zo da qur'anin matsafi ne wadansu ce qur'anin bokanci ne wadansu ce wanda ya zo da qur'anin boka ne daga nan ma ka gane ya ce ƙarya suke yi da sun san shi waye da sun tsaya a buɗe kan shi wani ne amma me ya kawo kanu kame kuma yau a ce kaza gobe a ce kaza daga nan an gane ƙarya suke yi suka jama'a dai ba za su bi ba wani ga ya mutu ya rasu lallai ka ce musu rabiya alamul kawala ubangiji na ya san kowace magana ta ainihin da ya kasance ita ma a cikin sama wal'ala da kasa wa wanda mai shi Allah mai ji ne da ma aka ruhu da duk abin da suka gana wai Allah yana ji al'adimu kuma masani biyu da shi shi Allah yanda yake kenan ya kafo ma magana yana ji in ka ki faɗa kuma ya sani na hada ma na kwana bal ta ci to to bal bari ba wannan ba lil intiqali min garbin ila akara wani harafi ne na kaura daga wata bukata zuwa wata kilmawalin salasa a wuri uku kalu sa su kai shi ma ta ji cikin abin da annabi zo da shi min alqur'ani alqur'ani suka ji ko abagazu a halami wannan mafarki ne mafarkin ma wanda ya yi surkulle wato ya zama bai da fasara kaza akwai mafarki mai fasara akwai mafarki da baya da ma ma'ana to da wannan mafarkin muhammadu irin mafarkin nan ne wanda baya ma da ma'ana ma kwata-kwata sai Allah ya yi su sha ga manzo Allah fa kakin bazu gano suka ce irin sa ne wannan akhlaq ra'a muhammadu ya ganzu inna mai cikin bacci abinda wannan zuwa wannan suka fara gidan ganawar su kenan wasu kuma suka ce a bal ba ba mu warki bane yuzarahu kai dai shaci fadi ne kawai shaci fadi ne abinda babu tushe ba wanda ma zai yadda a dangana masa abin kawai kai kai abun ka da kanka to haka muhammadu yi wasu anan suka da suka ce shi kirkiro abunsa da kansa ya faɗa wasu kuma suka ce bal ba haka bane ba dai kirkiro ba wani abin ko sha'iru ko dai guje masa mawaki kullum amma da da shirin don haka wannan waka ne Allah amma Allah na shi ran shi abin kuwa mata waka ba amma ya magila eh annabi ba ma waki ba kuka je fa Allah bi ayatin ya kawo mana aya mana kamar ulul awwalun kamar da aka kawo mutanen farko aya kan na gaji kamar taguwa na ta annabi zalu dubi mai dirka dan adam wala za da irin sandan annabi Musa wata iya ce ta kuma ta balama da gudu ta zama maciji in ya kama da dawaran wanda da irin hannu a nan wuta wanda yake zama fari kuma an yi sake sashi a mutai dawo yake gida ƙara da ala ala ce ma'amara kaula min kare ce kafin mutan maka su zo ma to gabanin su ma mutanen alkariya ba su imani ba a halakar ha muka halakar da su ita kaji ji ha saboda sun karyatar ma ta ha abin da ya zo musu min al'ayati na ayoyi shi da muka daga da tun kafin wannan zo haka kafirai suke sai su kare ta mu gode mu halaka an ba wuyo mai nuna yanzu tun da daman kafirai haka suke yi a faɗa su ce ƙarya ne mu halaka su yanzu waɗannan kafiran na maka in annabi ya faɗa za su da gaskiya ne an ba wuyo mai nuna jawabin su da Allah ya wada an ba ba za su yadda ba na'am
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا إليهم وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين نعم فلما أتوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تغفروا وارجعوا إلى ما أجرمتم فيه ومساكنكم لعلكم تسأل- تسألون مم.
قالوا يا ويلنا
نعم.
إنا كنا ظالمين نعم فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم رصيدا to خامدين shi ne Allah subhanahu wata'ala ya ce ai kafin kafiran makan su zo ma haka aka yi da kafiran da ayoyi su zo su karyata su ji yadda mun goma halaka su a fahim yi nuna yanzu waɗannan za su yadda su imani ne jawabin su la ba za su imani ba wa ma arsa na kamar ta ce ba mu aiko ba ga kafin kai ya rasu da lahi illa rijalan sai maza ba mace ba annabi amma ba a taɓa aikowa mace ba annabiya ba mazaje ake aikowa yuwa ilayhim Allah yana musu wahayi yuwa da ya wa bi qira'atin wa qira'a kuma bin nuni wa kasal ha'i nan ganda da nun hawan zai maza wasali a kasa da yuwa yuwa din nan sai a ce nuhiya muna wahayi ilayhim zuwa gare su la malaika da mu taɓa aiko malaika ya je yayi wa mutane wa'azi ba sai dai mala'ika ya je kai sabo wurin manzanni wanda suke duka mutane ne a ce su je su yi wa mutanen waje fas'alu ala zikiri ku tambayi ma'abuta ambato al'ura ma ya jika wa wa injila malaman a taura da injila fas'alu ala zikiri guda biyu ne wannan yana magana akan mutanen maka ne kafaran maka idan mumine zai gaya muku malamai ba za su yadda ba za su ce wannan almajiran muhammadu ne muhammadu suke yi wa aiki to amma tunda sun san da yahudu da nasara ba sa tare da manzon Allah to tambaye su ji ai kuma ayo annaba su wahayi ko tambaya su labari don kuntum la ta'lamuna inda kun zama da ku ba ku sani ba to ai su kan sun sani su san zalika wannan wai lau ya lamu da sun san shi wa hatin ku kafiran maka idan su ji zuwa ga gargada yahudu da nasara a karbu ya ji kuranci gare ku min tasdiqil mu'min bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama akan gargada wanda suka bada gargada na Muhammad wa ma ja'alna mutan ya'muru wa zuman lani a rukun jazara wani kalan jiki jiki bi ma'ana a nan a jasada ba mu za mu jikuna ba la ya kulu na ta'ama wanda ba su cin abinci ba mu ya gaba ba ya kulu na suna cin abinci ta zuga ido haka Muhammad na kai manzo ne an kai ka ne cin abinci yara aka ce mana kai manzo Allah ne kai dai a garin aka ware aka aika mu ci ka ci mu je ka zuwa ka je ka zuwa ai ba zai yi ba in kai ba zo ne ka je abin da Allah ta ai duk annaba da na aiko ban taba aiko annabi da bai san abinci ba har ba suna jin yunwa ma ikon Allah amma ka da kwadaji kuma da wani abu da wani wafi duniya a duniya ba annabi na a gawo dan ya zauna dindindin a duniya a ce ba mu da baya haka ba wata na ma'aikin Allah bai da lafiya sallallahu alaihi wasallam rashin lafiya ya masa tsanani sai sabon suka zo tana kuka sai ya tashi ce mutu a'a ya kuke kuka suka ji ka ya rasu da mun ga jikin ka ya yi nauyi ya ce a kuna tsoron kan na mutu ko na bar ku suka ji haka ne ya rasu da lai to kafin na zo annabawan da suka zo wa mutanensu akwai wanda bai mutu ba ya zauna tare da mutanensa suka ce babu ya rasu da shi to ni ma ya dole mu rabu ni ma dole ne in na gama aiki na wanda Allah ya aiko ne dole ne ya ku gabana kuma sadaka na umar wada Allah ya mu gaskiyar alƙawari da wannan aya kuma sadaka na umar wada fa an da na mu wa man da sha ana aka ce manyan siddiƙai na annabawa aka faɗi matsayinsu ana aka samu alƙawari wa abubakar da umar ba taɓa zuwa wurin ba taɓa gudu ba a wurin yaƙi kuma abubakar ba yaƙin da allah bai je wanda bai je ba bai taɓa rashin lafiya ba a tafi yaƙi a bashi a gida saboda barin lafiya bai taɓa ba ba a taɓa wata jinya kuma a gidan da tsara shi zuwa ba bai taɓa aikatar ya yi balaguro kenan a tafi yaƙin ba na bai taɓa yi ba duk inda yaƙi in dai annabi ya je ba aika a yi wasu abubakar ya je wurin Allah ya mutu alƙawarin ba za a kace su a yaƙi a gaban manzon Allah ba duk da Allah ya ce zai ba su shahada saboda shahidai su na gaba gaba ne amma dai a gaban annabi ce an kashe waɗannan kai abin da za a ji fa eh, rashin daɗin ya yi yawa kuma Allah ce mu na yi alƙawari kuma da na humar wada na yi musu alƙawari don haka ne aka yi ta fama ƙarshe dai dai wani abu daban kaga dai abubakar shahadanta da cizon macijin nan ne wanda ya ciji shi agogon nan shi ne sanadinsa shi ne lokacin da so tsaye zo ya gubar ta tashi shi da irin wannan ana samun irin wannan shahada ko wani mugun fi da ka kulla ka wurga wa wani don ya mutu in Allah ya jinkirta abu ya mutu ba idan wata ran ƙarshen da in kai wasa ka ɗan kai mai jefa abun in ajalin da ya zo zai mutu sai a ɗauko wannan abun sai a sa masa a cikin jinyarsa kawai zai ya mutu ta jalala ka biya shi ya yi kawo wurga abu dama a kan ya mutu to yanzu ya mutu to biya shi to mu goji shirya wani mummunan kulumboto a kan juna akwai matsala an ce tun tsohon maciji wanda ya haɗe ibilin la'anatun lafi a cikin bakinsa a aljanna ya je ya harar da shi cikin aljanna domin ya ziga annabi adamu shi ibilin da annabi adamu ya ci itacen da aka ce kare ci to shi ne wannan macijin ya zauna shekaru barkada ya tsufa ainihin to abin da ya kawo haka tun zamanin annabi musa da iblis ya je gida annabi musa akan bai tuba annabi musa ya nema musa tuba a wurin allah annabi musa ya to za a nema maka annabi musa ya magana da allah ce iblis ba yana neman tuba akan kin sujjada wa annabi adam nan da ya aka tsine masa nan yana neman tuba allah ya ce a to ai ya san abin da ya hada mu da shi ai sa ne a je a gaida annabi adam wai kuna lima da aka tunzuru la adam malaiku su gaida adam ne ki to saboda haka tun da yanzu ya gane bai daidai ba ya zo don ya tuba to shi ibi da ka gaya masa ya san inda kabarin annabi adam yake ya je masa su jira kabarin kawai shi kenan ba su magana da haka da nan mu da ga masa da nan mu da baka ne mu shirya ba shi baban ku adamu da ransa ma nace ba zan gaida tabo ba da ransa Allah ce mu yi tajira nace ba zan gaida tabo ba a matsayin ni da aka yi da wuta wuta kun haske ne to dai yanzu da tafan ya mutu ya aka bunne a ƙasa a ƙasa ta haɗu da ƙasa a ce jin gaida ƙasa da ta haɗu da ba zai yi wannan ba yadda bai abun da ya fara tuba to kuma dai mashi ya dawo da annabi Musa shi ma na kamun kafa da annabi Musa annabi Musa ce a'a na yi daidai ba zan ƙara na ba na je na lewawa ibila amma ga abin da ya mu yanzu ba zan koma ba ya mada halin ci to tunda haka yake zo sai dai hana ku da mai abin shi ne sallallahu alaihi wasallam shi kan yi shi Allah ya ne kama ya ne kare ba da yi wani kame kame ba amma inda za ka fi ganin sa da sauki ya samu ya ganu da wuri a wurinka a sauki sai kogon da zai yi hijira shi ne sabiru don sabiru ne ba ba hira ba ne an gane ko sabiru ne ya shiga ba hira ba hira kan kogon da yake shiga yake ibada a jabalin nur kenan shine hira kogon hira shine wannan nan ne yanzu ake zo ake rubuta sunayen mutane wannan ake so su je aikin haji duk wanda aka rubuta sunan a wurin Allah da ta yazo in ka rubuta la ilaha illallah kaje da idan Allah ka dawo da ni kuma zan rubuta Muhammadu Rasulullahi kun kai ma sai ka dawo ko kwanan ga kare ta Allah ta kwanacin ko Allah alƙawarin zai ƙara ta abu da ya nan gaba sai dai ko a biya ma ko ya barka da abu sai dai ba ka dawo Allah ba a raba shi da Muhammadu Rasulullahi tun da ƙarar la ilaha illallah ka dawo ka ƙara da rubutu sai ko ka dawo ka eh ka ƙara da rubutun ka ya fi kenan eh ka zo kana daga hanyar ga wala ma kila tun a can ka zo ka gaba rubutun ka to ta iya kayawa to wannan kenan shi to a wannan kogon za ku gamu da shi to nan ne kogon da ake cewa abubakar ya shiga ya duba bai ga komai ba ya dosa wasu yan ƙananan ƙofofi ya shiga ya zauna ya miƙa sawun da annabi ya kwanta ya ɗora kai a kafarta kuma maciji ya zaci abubakar a ciki to wannan maciji ne shi kuma abubakar ya gashi yana lekowa ne ya tare shi da ƙafa shi maciji ne jin haushin an ce masa nan ne zai ga annabi a ɗauki abubakar ya tare shi kuma abubakar yana kallon kar ya zo cutar da annabi shi yana da wannan shi ne sanadin shahadan abubakar bayan da umar ya shahada ta hanyar wani mutum abu da al'ata wanda ya kera wani makami ya fito wannan makamin a madina fa bayan yana uwar ma na ɗauke da zazzafar a yi a lokacin na cewar kafiri bai san ko da wucewa ya wuce a madina ba garin manzon Allah ba mu da bukatar sai da sirwa da kafiri a ce ya kawo mana kaya a nan har madina abun mu da za a saya in dai kafiri ya shigo garin nan garin annabi domin hakura da sayarwa abin da za a kawo na sirwa mu saya mun hakura da saya bai sai yiwu garin nan ba matakai masu tsauri saboda karama manzon Allah amma duk da haka abu da al'ata ya shiga masallaci ya raunana shi tare da sabai goma sha uku guda bakwai suka rasu guda shida suka yi jinya suka miƙe kaga shahidi ne amma ne ba a filin daga ba haka usman dan affan kamar yadda aka ji abin da ya faru na ya faru aka masa tawaye dan tawaye suka yanka shi a cikin gidansa ba dai a filin daga ba haka ali ibn abi dalibin ya ta yaƙi yaƙi ba an gama faɗa da arna aka zo faɗan cikin gida suka yi ta faɗin da ba a son faɗa wanda ba ya da daɗi manya-manya dai akwai yakin jamal da aka yi dubban mutane da shi aka yi sannan akwai na sittin wanda ya fi wancan din girma wanda shi aka faɗa da kuma auya kenan da ali aka yi na ɗaya ma an ce ta fasara mutum ɗari biyar da hannunsa bayan an gama sittin ya yi yaki da kawarijawa ya ce kawarijawa sun fito mana suna kashe mu suna yakar mu za mu yaƙi da su ba za su kashe mana goma mu hada daga mu kuma ba za mu rage musu goma ba da suka gama gayya da aka ja gaba da yaƙin sai ya ga samu sun kashe mutum takwas a cikin sabon arewa su kuma duk an kashe su gaba ɗaya sauran takwas ka ji karamar wani yake ya ce idan mun haɗu ba a fasa a ranar yakin ba su je su shirya amma a turan da muka haɗu kuma a duk inda muka haɗu har a ƙara yakin ba za su kashe mana mutum goma ba mu kuma in yakin ya waɗe ba za mu rage musu goma ba wani ya tabbata amma wani mutum ya suna abdurrahman ibn muljam al-muradi shi tsara wata kwabi a masallaci da ya shahada to Allah ya yi alƙawari ya ce kuma sadaka na humul wada muka gaskata musu alƙawari bi in ja'ihim muka ce mun yi musu alƙawarin za mu tsere su kuma muka cika alkawari fa an yana muka tsere da wa man na da wannan muka zo wato ayyar mutadi ke zan masu gargada su wa halakar da musulmina kafirai kuma masu riga malam masallaci almukazzibi lan masu kare da su sai muka halaka su daga dan na ilaikum Allah ce hakika mun saukar zuwa gare ku ya mashar quraish ya taron qurayshawa mun daukar muku kitaban littafi shine alqur'ani fihi dhikrukum a ciki akwai ambaton ku wato darajar dole ne ya koyi larabci ai addini in ba da larabcin ka ba da larabcin wani ka tambaye shi ya ake kaza wanda yake larabci ya koya ga maka dole li annahu bi lugatikum dan ya zo ka da yaran to afala ta nuna larabawa ba za ku hankalta ba fa nuna bi ku ba da gaskiya da wannan littafin wa kam ala ja'ai da yawa ma ka zauna muka halakar min qaretin na alqariyu in ala ji alqariya yana nufin mutanen alqariya ta na zalimata wanda suka zama zalimai wannan zadin na kafirci ne wa an sha'ana ba da ha muka kirkiro a bayan mun halaka su aw mun akali wasu mutane daban Allah ya da yace wasu mutanen Allah ya kan hada su da garin su da komai da dukiya da komai ya halakar yadda ya wa ƙaruna ƙarun da shi da koma na suka lume a ƙasa yadda ya wa mutanen hanzarata a kona annabi hanzarata ɗan safuwan mutanensa suka alamtar da shi suka kama shi suka tona wata rami mai zurfi suka jefa shi a ciki suka nemo wani uba-uban dukin da ba zai ɗauku ba suka rufe rijiyar ciki suka bar shi haka suka ce ya ci inda dare wa'azin da yake a garin nan an ce masa ba ma san wa'azi ya zauna a ciki wani mutumin ƙato kuma baki bakin fata irin a garin wanda Allah ya wa baiwa ƙarfi shi zai je jeji yawo itace ya zo ya sayar ya sayi abinci ci ki zage zayen wani abinci da ruwa ya baki da mura ya ce inda rijiyar take inda ramin da aka jefa shi hannun da bursa fai ya hubba ta ya daddaga bakin dutsen saboda karfin da ya harbi abincin da kafa abincin ya dungura a ciki sai ya dauka ya ci shekara tara shi dai bai sani ba ko da ransa ko babu shi dai tun da yana da haka bune kullum yana aika masa wannan abinci a sai kuma duk da ransa yana ta cin wannan abincin ana nan ana nan wata rana ya je ya itace a dajiyar da ya zaba ya ɗaure itacen ya zai ɗauki dajin sai ya rasu a can a daji ya yi alaka da haka nan ma haka shekara tara wannan shekara ta da ya fi su abinda ake dan wurguwa ba a wurgu ba shekara tara a yi rani a damu kuma ya farka sai allah shi dole shi daga rijiyar na gai da kila ka gudu tun da ba san ka fito ba ya koma gari ya kama wa'azi a gari to shi kenan to sai zuwa kama shi zuwa kashe shi da zuwa kashe shi shi ne Allah shi ba shi ke nan bari a kuma irin naku suna da rijiya to biyu Allah na abu da Qur'ani a sabon rabi da turan nasar Qur'ani suna da kato rijiya a cikin garin ko Allah musu arziki na dabbobi ba ne dabbobin su to sai Allah ya tattara garin duka ma'ana duk mutumin da ya balaguro ya dawo wanda zai kuma Allah bai zai ba duk garin ana garin a haɗe allah ta rike ta rari iya faɗin garin iya faɗin garin a ƙasa ba san ɗan zurfin na ruwa ba sai allah amma faɗi ta ƙasa idan ka rara cewa garin sai ta yau garin kawanya duk iya garin babu inda ba a kai yake ba sai allah ya babbata ta gaba ɗaya garin suka zundumi a ruwa Allah kenan wani garin Allah bai halaka shi to da shi mutumin da abunsa ta ga ba a gaji kayansu ba kamar da shi ƙaruna shi ma ba a gaji nasa ba sannan mutanen ƙuralu ne wato wani gari a kira su zo su kan fata na aliya zabila gaba da aka cicciɓa su a kai su sama har mutanen sama mala'iku suna jin haushin karnukan garin da tarar da karan garin an kai duk da saman duniya daga ga aka wantale aka juya su suka kallo kasa kawai kasan kuma ya koma sama aka zube su da su da dabbobinsu da mazan da matan da garin da komai suka koma su ne a kasa kasa ce a saman da komai nasu Allah ce mun yaka da yawa in kare da kana zalimata wanda duk da zalunci to wadansu kuma sai Allah ya halaka su kadai kamar Fir'auna sai dai da duk mayakan da ake tsoro suka bar garin suka je suka shiga ruwa da kansu suka mutu a can shi kenan babu ba mayaki an kwace garin an gane garin gaba da da da dukiyar da mulkin an gane to haka Allah yake yace da yawa mun haka inji Allah wa sha na zai muka kirkiro ba da ha bayan mun halaka da wancan sai muka kirkiri kauman wasu mutane haka da kuma daban to duk wanda muke halakarwa wannan ma a hasu ba sana yayin da suka hango azabar mu ai ma'ana shawura ahlul qaryati bil ihlak mutana al qarya yana suka yanki halakarwar mu ta zo idan hum min hayar kurun ko yi suka gudu wai za mu je da wala ya rabu na suna ta gudu musulmi na suna gaggawa abinda suka dinga yi kenan wa qala lahu al malaika bi malaiku suka ce musu idan da ibne la tarkuru karku gudu warju ku koma baya ila ma utrubtum bi zuwa ga abinda aka ji da ku dadi ya za a gudu kamar ga gidanka ga yaya ga mata ga dukiya ko ba ku yi dukiyar ku bi wa mazakin kun da gidajen ku la'allakum tusalun ko za ka mai ko na abu ku ji ku koma baya ganin shi an min duniya ku ai ala arzi da ta kana ba kamar yadda wato wani wani kafuri ana kiran sa abura nani a lokacin da mutanen annabi salu so kashe na ka tasalu suka ce zalu waye mun gani na kuma da kace kar kar a kashe idan ya ce kar a kashe fa qala lahu rasulullahi na qatal lahi wa suku yaha yace wannan rakumar Allah ce kar a taba ta ranar da za ta sha ruwa ma kar a taba ruwan a bar mata ba suka ce mun kashe abin da zai faru ya faru shi ne ma'anar fatan waha kowa a garin wa ya shi abu ya dauki nauyi shi ya abu kar ma mai aiki ya ji wai za a zo in shari'a ne a yi da shi in ba bai a a yi da mutu da za a yi da ku duka duk wani a halin wani dukkanin mu za a ne duk abin da zai faru ya faru ne eh to ni kenan ana za mu ga Allah Allah shi da farti na ba su kwana uku a kwana uku sun ne zai ci wani abu kawai ya nema ya ci duk abin da yake nuni a duniya kawai ya yi a kwana kuma yadda ake mutum za a kashe wani lokacin za a ba shi abincin da yake zai ci to duk abin da ku zo a duniya ku yi kwana ku suka ci a har kwana uku ba za a yi kashe muyo ba allah naka ba zai iya yau ba zai an yi kwanaki to ga ya zai kuwa zai ya na na kuwa don garin makalo wannan alƙawarin da babu karya ku ne bayan kwana uku aka yi kwana ɗaya aka yi kwana biyu sai alama da alama ta zo wata tsohuwa ce ta fara gane alama sai ta kira mutane ga ta gaya musu ta ce wallahi abin da zai faru zai faru abin da za a nufi za a kalla na kalla saboda haka akwai abin da zai faru haka ne ya wannan babu ƙarya ce to shi abu da gali sai ya tuna a yau ai a duniya akwai wurin da Allah ya yi inda duk wanda ya zo wurin ya jira Allah ba zai taba shi ba yana nufin harami kenan sai ya tantalo daga can abu da ya gudu ba inda ya zai harami yanzu ya zama na harami ba to me zai faru yana zaune cikin harami lafiya kalau ka san daga cikin alama da aka mu an mulmula wasu tsokoyi daga wutar jahannama an tittiga kowa a ka yanar shi yana harami ba diga masa komai ba saboda amincin harami garin da za a aiki manzon Allah shi kenan ana haka ana haka wata rana Allah ba a masa shiganci in ga manta ba Allah bai manta ba abu da ya da yadda yawo da kansa ya kama hanya kamar a aike shi turon turon to har miya da yaka yana a tsallake yaka kawai ana wurga masa irin wannan abu a tsakiyar kayansa aka tarwale ga gaba da yau Allah sauran mutanen gari ba suka ce to ya za a yi suka ce ta kasa mu billahi lanubayyitannahu wa alahu thumma lanaqulanna li waliyyi ma jina mulaka hali wannan na sadiku suka ji abinda za a yi maza eh to shine a tafi gidan kawai a kashe salu a je a kashe shi yanzu da gaggawa musuri ne cikin gaggawa kuma ba shi kadai ba duk wanda yake gidan a kashe sannan in gari ya waye a tafi gidan yan uwansa na jini a yi musu jajen abin da ya same shi a ce musu ma ce ina mu wala ka ahadi kalu abin da ya same shi ba mu da labari to ba kun labari ko jaje wai ba mu da labari ka zama dai amma a cuce ka da shi kuma zo maka jaje a ce halin kafurai ne wannan ba halin mutane kiki wani to abin da suka shirya kenan suka ce abin da za mu kai kyau za mu bada hukuncin idan da gaske ne za a muna azaba sabaka na kafin ka same mu ta same ki ta kai tafafi idan ko ƙarya yake yi wanye ku kaliban in ko ƙarya yake yi alhaƙana bihi na kaka ku sai in murkar da jin taguwar sai da mutu abuwa ta alayira abinda kuka aikata ke wa makaru makara wa makarna makara ma wala ibrun sun yi shiri mun yi shiri in ji Allah amma ba sani ba shine fashi gari cikon na uku sai Allah ya halaka da duk to Allah ce ai haka muka dinga yi sau da yawa muka halaka ta zumu aika alama ana kallo a rasa wurin gudu yadda za a gudu babu ba da ba gudu ba da kalu ya wala na suka ya halakar mu ya halakar mu ina kunna zalimi su ce mu ne a zalimai mun zalunci kanmu bil kufri da kafirci amma zalar bata gushe ba tilkal kalimatu wannan kalma da'awahu ita suke ta kira ya da ƙona biya suna kira da ita wai raddi duna ha suna maimaita ta suna ta maimaita ya wailana inna kunna zalimi ya wailana inna kunna zalimi haka suke ta wada ta san wailin nan wani kwari ne a cikin wuta wanda wutar ma take neman tsari da shi kafirai da kan suna ambaton nan din nan ne gidansu Allah ya kiyaye yanzu wannan abun shi ne ba za ka maka wanda aka ja kunnansa kunnan fa bai jawo ba Allah ya kiyaye mu a ta ja Allah ma muka mai da su hasidan girbabbu aikar dalil masu da bil manajili yadda ka san shukar da aka sa magirbi aka sare ta to haka muke mai da kafirai kame gidan matattu ka ka mutu da nari yadda ka san mutuwar wuta to haka muka mutu ta ce Allah rama muna tsoron minti goma alamun ɗan ƙara ƙarfi
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لغرضنا أن نتخذ العمل لاتخذناه من لدنا نعم.
إن كنا فاعلين مم.
فلنقذف بالحق على الباطل ويدمكه فإذا هو زاهد مم.
ولكم الويل مما تصفون مم.
وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستنكرون مم.
يسبحون الليل والنهار لا يفترون نعم أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون نعم لو كان فيهما آلهة إلا الله لما زكتا مم.
وسبحان الله رب العرش عما يصفون نعم.
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a nan ya ce wa maka rikar sama wa larla ban mu halitti sama da ƙasa ba in ji Allah wa ma bai nahu ma da abin da ke tsakanin su la'ibe don wasa Allah ce ba mu yi wannan ba ba mu yi wannan mu ba masu wasa ba ne. bal da hallina mun yi su ne don zama masu nuni ala kudratin akan ikon mu kai duk mutumin da ya gani sama ba gofa ya san gwani ne sama ba sai ba gofa ba ai ko masallacin nan gaji da kake kallon da gafiloli da yawa amma dai ka san an nuna gwaninta eh an an nuna gwaninta an nuna kuma iyawa kuma kowa ya ce yayi kyau to ballantana yanzu ka ce kaman fadin saman garin nan ana buƙatar a rufe shi da aka rufe masallacin nan kana da man injiniyoyin da za a nemo injiniya ɗaya zai iya aikin ne ai yanzu sun gama ya turancinsu kafin a ce za a yi wa kamar fadin garin nan ana zuwa a masa rufi daya injiniyoyi za su yi turanci kafin su rufe garin nan rufi daya duk da ma an yadda ma su yi bila to malam sama fa ba fa adamawa ba ba fa arewacin nigeria ba nigeria ba ba afirka ba duniya duk aka yi mata rumfa da sama ba a samu ba ko ɗaya ba gwafa ɗaya ba babu ka tambayar duniya masu yawo mana masu hawa jirage su je suna ka ba mu labarin duniya da Allah sun ji masu sun ka dari da wata gwafa ɗaya a cikin gwafanin da Allah ya tokar duniya ba a gani ba ba ba a yi ba kuma babu kuma har yau malam ba taɓa gyara ba ba a kaji yi mu Allah ba ba a taɓa gyara ba kai ba taɓa gani ko labari ga kan kai haka labari ka yi ce ma labarin da daɗe ne na da wala ba ka ji ba tana nan daren daɓa tun da ya yi da ba a gyara sai ran da ya zo ta tarwa dai kuma ya tarwa da aka kalmar nan ta Allah ta kumba ya koyi to wannan aya ce yana daga cikin manyan ayoyi na Allah wanda za a kalla a kan Allah dai ne a kan ikon Allah da yawa sama da ƙasa kai ta yawo kai ta yawo ba kure musu faɗi ba da tsawo yawa Allah shi da a duba wani a gani to ba ba don wata muka yi ba mun yi su don finoni akan iyawar mu in ji Allah wannan kenan wani abin da ya bada na kuma sannan su amfani bayan lawaran na na take da rawa Allah ce da mun yi niyyar za mu rige abun wasa da mun yi niyyar za mu rige abun wasa shine kamar mata ko da zakatar na min laduna da mun rige daga wurin mun ji Allah daga hurul ilmi daga mala'iku in kunna fa'ilin inda za mu yi haka zalika lakin na lamna alu ala ta amma ba mu yi haka ba ba lamnu rijuhu ba mu yi niyyar haka ba bal bari ba haka ba na kalu muna jiwa bil haqi da gaskiya shine imani Allah ba dai akan ƙarya shine kafirci sai da mabu ya ranko sai kwakwalwarsa ya yi daga daga da shi yuzhibu ya tafi da shi ba za ba za ya ga ya tafi dan faye da magudu ma aikar ban abun da aka fara kai ne wato dukan da ya kai wato har a wato har kwakwalwa wato makasa ke wala kuma wailu kafirai kuna da kwarin azaba wato azaba mai tsanani imma ta zukunan lahabi saboda abin da kuke kusanta Allah da shi minan da wajaci da kuke cewa Allah yana da mata ayi da baladi ko waɗansu daga cikin kafiran ko kuma da kuke cewa Allah yana rada walau ma min samawati wal ardi Allah ne ya mallaki duk abin da yake sama da ƙasa wa man inda kaga malaiku da suke wurin Allah la yastakbiruna ba da girman kai an ibadar ga ibadar Allah wala yata'azuruna kuma ba da gajiya yusabbihuna laila wan nahara suna cewa Allah tasbihi dare da rana la yaftu ba za bari to a wajen su to kamar numfashi ne shi duk mala'ikan da aka sa aikin ibada zai dinga yin aikin kamar da kake numfashin ka ko fitsari kake kana numfashin ko bayan gida kake kana numfashin kana ci kana numfashin kana gaban su cikin kama dai kana da numfashin in mai gida na gaban yaran gidansa ma yana numfashin in yaro na gaban manya ba ko a wannan yanayi ko shi ya kai matsayin ka ko ba shi ake dage to haka mala'iku cikin Allah ta sai ba su ba da ba wani abin da zai shagaltar da mala'ika akan abin da Allah ya sa shi am aka ce ba haka ba don wannan hamza ce ta inkari saboda a maida wato harafi na intikali Allah ce a yi ta gazo alihata shi ne yanzu arna suna rike dodo minan lardi a wannan ƙasa ta Allah ka hajarin kamar dutse don wasu dutse ne dodon wa zaɓin wani kuma zinariya wa biddatin wani kuma azurfa har ma suna tambaya annabi muhammadu ya yi to kai Allah ka dai ne mu namu ɗari uku da sittin amma kana cewa mu bar alloli ɗari uku da sittin mu dawo kan Allah ka ɗaya to Allah ɗayan da hakan na wanda kala ne in ma na zinariya ne muna da Allah zinariya in Allah azurfa ne da kai ma muna da Allah azurfa ko da kalan Allah ne ka faɗa mana kalan Allah na ka muji a cikin allolinmu ɗari uku da sittin din babu kalan nan da za mu bar shi mu bar sauran mu zo mu yi wannan jida Allah ya kafi nan can ya kulhu Allahu ahad eh da aka sauka da kulhu kuma aka ba su ita ce amsa eh an ce ma zo biyu da sauka kawo mun ashraf ma wani sarkin yahuda na madina ya taba tambaya nan kulwa kulwa ta sauka a wurin don haka na daga cikin surun da suka sauka so biyu eh aka saukar kuma aka sake saukar Allah ya kiyaye mu to ga abin da suka yi kenan to Allah subhanahu wata'ala ya ya ba da amsa akan tambayar da suka yi Allah ce ya za a yi a ce da su ga wani abu wani bauta ba Allah ba kamar dutse kamar dinariya kamar azurba to tambayar farko ko mun yi zuruna mun ji kuna da alloli da na duwatsu da na dinariya da na komai suna iya raya mata ce in ji Allah tambaya ke suna iya wa jawabin la ba za su iya ba to in ba za su iya wa bari ku ji wala yakunu ilahan ba wanda zai zama abin bauta wanda za a yi wa bauta illa man yuhil mauta shi wanda zai iya raya mutum saboda haka ba su tantance a mutu bauta ba da dalilin lauka na biyu ma da dai cikin zammai da kasa ko biyun nan da ya kasance a cikin alihatun akwai wani Allah illallahu banda Allah a ce akwai wani su zama nawa kenan su zama biyu na fasadata da sammai da kasa sun fashi ai da ɗayan shi Allah wanda ya wuce nan ne kasa can ne sama ɗayan kuma da zai wanzana sama ya ce shi ne kasa kasa ne sama ai dama al'adar sarakuna biyu ne inda aka je a gari guda a shi da namiji da yana auren mata biyu saboda shi ne sarki amma mace ɗayan ta auri maza biyu wato wannan sarki wannan sarki to sai dai yaƙi sai dai yaƙi kuma ba za a zauna lafiya ba lafasa da ta da akwai wani da sama da ƙasa sun narke sun rikirkice sun canza kare da ta sun fita an nizami ma daga tsarin al-mushahadi wanda ake ganin da ake saboda me da wujudin tamalul bainahum don za a samu hana juna tsakankanin su da wannan Allah ya ce ayi gumi wannan kuma zai sako dari ai wannan ya sako ruwa wannan ya sako bari da ba na wurin lafiya ba a na wurin al'ada in an kura da yadda aka saba yadda za a dubi hakim inda za a samu sarki biyu a gari da mina tamani wannan ya hana wannan wannan ya hana bija a cikin wani abu wa adam da ji ba ake ko da ba za su yi daidaito a kai ba don ba wanda zai iya ce a masa iko da kansa wa subhanallahi don haka sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshi mahalicin al'arshi al'arshi yace al-kursi amma ya tsuna ga wani abin da suke sufanta Allah da su bare suna sufanta Allah da wani abu na abokin tarayya ga Allah wa gai da waninsa la yus'al Allah ba a tambayarsa amma ya fa'ala abin da ya don mai wane mutum Allah ba a faɗa wa hum yus'alun amma su za a tambaye su ayyukokin su duk gaba daya wato za su tambaye su na mu ba ko arama na mu ba ko sai mu da ga arama sai su aluna ko mm to jama'a Allah ya mana gafara Allah ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da sulkanmu da abokananmu da yan uwanmu Allah ya musu gafara bayan Allah waɗanda muke haduwa da su muke wannan karatu da su ba mu wanta su ba muna haduwa tare da su muna karatu tare da su waɗansu ma suna ba da wata gudunmawa mai ƙarfi a cikin karatun to gwanintar Allah ne sai mutumin da kuke gani yana muku amfani sai Allah ya ɗauke shi ya nuna muku ko ba wannan kan Allah ce ni ina nan eh shi da ke ɗauke kuwa sai ya bacin jiri ya gwanin tsar Allah kaga mu kuwa ai da muke da dabarar mu abu mai amfani shi muke so mu ɗauko mu ajiye mu adana mara amfani mu ɗauka mu rigar to ba ruwan Allah Allah ya ga dama zai turi mai amfani ya bar mana amfani a tafiya a ta rikici da shi ba ruwan Allah da wannan saboda aka ce abin da Allah yake wannan nuna sarauta da akwai Allah saboda akwai dinsa duk duniya da abin da muka tara a wurin Allah bai kai matsayin fuka hukin sauro ba ba sauran ba ba fuka hukinsa ɗaya bai kai matsayin haka ba annabi shi da Allah yana yi wa duniya kallon da muke yi wa imar fuka hukin sauro da wanda ya kafar cewa Allah ko kurban ruwa ɗaya Allah ba zai biyi a duniya ba duk inda ya ce ba zai sha ba ba ta wuyan haka ba ne zamanin fir'auna sai Allah ya ce to duk wanda ya kawo ce mun kai ni ce zai sa ruwa na yanzu daga yau na mai da ruwa na jini ga duk wanda ya kawo ce mun yana cikin lara ya ce duk wanda ya kawo ce mun kawai a garin mitra to na mayar masa da ruwa na jini za a da musulmi da kafuri kowa da tulunsa a tafi rijiya ɗaya kowa da gugansa a jawo ruwa ɗaya a kowa a cika tulunsa in kamu yi laifi ba zai amfani ce da jini Allah ya sanya yawa jinin wari da karni da bala'i kuma ko kasha baya amfani an ruwa shi cewar mata aka kan mata gidan tausayi matan bani isra'ila su da tura ke idan zai ga matan arna za su mutu isu ba sada ne sai mace ta musulma ta cika bakin ta da ruwa ta nuna wannan Allah ya bude bakin ki ta bude bakin ta a hada baki da baki da wanda abinci a bude baki ta soka bakin ta a ciki sai ta sake ruwa a cikin bakin Allah sai Allah mai da shi jini kafin ta hade an je dawon ta kinda daga an juye wu ta hade ta ba malam Allah ya ga wannan da hin a kiyaye Allah wala ma ana tana juye mata ruwan a baki wani da mace sai suka je gida nan musa sau ya yi wata aiki babban matsafi su a cikin an kasance mutum matsafi ba wato kamar an wasa shi biyan kudu da nana suka zuwa idan daga ka zo ga mana allahnka idan ya ce wannan bala'in za mu imani annabi Musa ya roki Allah Allah ya cire abu su da imani ai so tara suna ga annabi Musa haka to shi ne annabi Musa yi fushi ya ce to bari ku gani in kun san wata ba ku san wata ba sai ya zo ya roƙo da kansa duk inda ya zo gaba annabi Haruna ya ce amin rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana lil azabik rabbana lil awal ala amwalihim wasjud ala qulubihim wala yu'minu hatta yarawna azaban alima duka annabi harun ya ce wa ali yace Allah ka bai fir'auna da mutane kudi mai yawa su sha dadi a duniya su fada bayan ka ala sauraro ke ka duk dukiyar da gaba ka bata ta duk dukiyar su Allah na roƙe ka duk dukiyar su Allah ka bata ta daga da wannan ka zo ka taba da matoka ya wata Allah ya bata shi da irin su dina da su azurba su gwalkan dama daga duni suka fito Allah mana su duni baki dutse baki wanda garin nan ake ake ayyukan gidi wanda bai da amfani in ka dauko kuɗi na rina da ya zama dutse sai dai ka yar haka annabi Musa ya roki Allah ya fudata yayi aka mai da dukiyar Fir'aun da mutanen sa kuma ya roki Allah shi to Allah na roki ka Fir'auna ka hana shi imani imani da ake ta wa'azin nan ya imani to an fada Allah ka hana jar shirana shi da ran da zai mutu ba ya ce amon na yi imani aka ce a'a ba kai wuri a wani amon tu na yi imani aka ce ba kai ba ya ce na yi imani annahu la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila yace wa ana minal muslimin in jibril yace Allah ni na sani na yadda babu Allah sai Allah bani isra'ila Allah annabi Musa shine Allah Allah kuma ni ma na ni kauya wa ana minal muslimina wannan karfafawa ne in kace ga imani ko ka ce ga musulmi ne ai an gama ai an ga a alala yanzu to kada ya da kauda a ga abin da kai ba mu yadda ba an ce a lokacin ma sai an malaika jibrilu ya lullu alƙaƙoƙi ya ɗaya mota ko ya liƙe bakin ce na san Allah da rahama da yawan kyauta kar ya ƙara a ji tausayinsa wala mu ci ciki bakin kafin kar ma ya ƙara aka lumu da baki aka caccake bakin da tabo don kai ya ƙara faɗin ya imanin ba ba ya da ba an fara to wadatar Allah ne yake sawa irin wannan to don haka muna roƙon Allah bayan Allah da muke ibada da hatta shi azumi na Ramadan akwai da ma tsayawa ba ma wai na bahar da aka yi wasu bana ba a nan ba a banan da muke shi akwai wanda mu bahar da su ba a nan sauran da muke nan ko ba lalle ka yi mu ba to muna yawa juna fatan alkhairi ga baki ɗaya mu Allah ya mana gafara Allah ya yi mu gafara Allah ya mana albarka Allah ya dore mu albarka Allah ya shirye mu kasar mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya ya ba mu kwanciyar hankali ya ba mu wadata ya ba mu imani mai tabbata bayan Allah waɗanda Allah yake yantarwa a cikin wannan wata Allah ya saka da mu a ciki albarka mun Allah sallallahu alaihi wasallam alkhairai duka da suke cikin wannan wata tare da lailatul qadari Allah ya rabota da mu da irin wannan alharan albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha wa salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم